أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da shida ga watan yafar na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin shekul islami wa salatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na sharhi na lubbul lubbi muna cikin baitin da shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake cewa law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura dahikan insanu shehu radiyallahu anhu yace da ɗan adam ya san waye mai rahama Allah mai rahama to sharrori za su same shi bai damu ba yana cikin farin ciki bai ɗaga hankalinsa ba to muna cikin wannan baiti a mai lubbin lubbi ya gaya mana cewa ana nema a wajenka a cikin baitin nan ka fahimci cewa ana neman ka dogara da Allah tabaraka wa ta'ala lau ya'lamu al-insanu man rahamanu da shi dai dan adam ya san arrahamanu to sharrori ma za su same shi yana dariya bai damu ba kaga ana neman ya dogara da Allah to anan sai yace abu na farko shine at-tawakkul fi tahsil ka dogara da Allah a cikin faruwa ka iya dogaro da Allah a cikin abin da ya same ka to shine yake mana bayanin menene dogara da Allah nan da aka faɗa sanin Allah shi zai jawo ka dogara da shi to sai yace akwai taqarirul musaddaqa akwai wasu bayanai da za ka gaskata su a cikin wannan magana ɗin ya ce zalika huwa huwa al-mazhabiyyatul islamiyya al-haqqa tajahu haqiqata hadha al-maqam ar-ruhi at-tawakkul faqad tara amman zahaba ila ghayrihi sawab an tariqin sawi fa innahu ajma'a al-qawm ala anna at-tawakkula la yunafi al-qiyam bil asbab bal la yasihu at-tawakkul illa ma al-qiyam biha wa illa wa huwa batilatun wa tawakkulun fasid yace mana ga wasu taqarilul musaddaqa ga wasu bayanai wanda za su gaskatar maka da abin da ya faɗa na cewa dan adam da ya san waye mai rahama to sharrori ma za su same shi yana mai farin ciki bai damu ba sai yace to ga wasu wato wasu bayanai da suka kunshi wannan abin da shehu yake nufi radiyallahu anhu a cikin wannan baitin yace wannan shine mazhaba ta musulunci ta haƙiƙa tujahu haqiqata hadal maqabir ruhi wanda suke fuskantar haƙiƙanin wannan makami na ruhin dan adam shine at-tawakkul mutum ya kasance ya dogara da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lamarin sa yace faqad tara amman zaba ila ghairihi sawab yace haƙiƙa rashin daidai ya tabbata ga wanda yake da wani tunani wanda ba wannan ba wanda yake jin zai dogara da wani an tariqin sawi sannan ya bar hanya madaidaiciya fa innahu lallai yace ajma'al qaum lalle malamai sun hadu sun hadu akan cewa ala anna tawakkula cewa dogaro da Allah dogaro da Allah la yunafil qiyam bil asbab baya kore tsayuwa akan sabuwa balla yasihu tawakkul illa mal qiyam biha sai yace ai baya inganta dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala har sai ka tsaya a kan sabu ba wa illa in ba haka ba fa huwa batilatun to ya zama dogaron naka bacecce ne wa tawakkulun fasit kuma dogaron da Allah da kan ya zama shi ma bacecce lidhalika sumiya allazina yadinu bi tarhi al asbab mutawakkilan la mutawakkil bi taqaririn شرعية ستقرأها في سطور التالية وهي كلها تصدق تواكيلية البطالين يتي لذلك صبر هكني الذي يدين بطرح الأسباب وانديك الدين أما ينا كور سببا baya amfani da sababi a cikin lamarinsa ake ce masa mutawakilan wato wanda aka jingina masa la mutawakkil ba mai dogaro ba bi taqariri shar'iyya saboda bayanan da shari'a ta yi su taqrahu hafiz turi taliya wanda zaka karanta a cikin wannan rubutun da nake yake kawowa wahiya kalima wahiya kulliha tazduqu tawakiliyatil battalin yace duka yana tabbatar da jinginar wanda suka saba lamarin abin da ake so su yi ta nan wajen da abin da ake so mu fahimta shine da shi ya ce maka lawi alamul insanu man rahamanu yalqa shuru zahikan insanu da dan adam ya san waye arrahmanu Allah mai rahama sharrori ma za su same shi yana mai murmushi ko yana mai dariya ko bai damu ba yana nuna maka cewa haƙiƙanin musulunci shine wannan makamin ake so ruhinka ya samu shine dogaro da Allah tabaraka ta'ala amma kuma yace yayi nisa ga wanda ya tafi bai dogara da Allah ba hanyar daidaito ta masa nisa yace malamai sun yi ijma'i akan cewa in yace an ce alqaum ana nufin sufaye sun yi ijma'i akan cewa shi dogaro da Allah baya kore ka tashi ka nemi sabuba dogaro da Allah baya kore ka tashi ka yi sabuba asbab abubuwan da za su jawo ka yi rayuwa to dogaro da Allah baya kore su yace kai tawakkalin ma dogara da Allah ma baya inganta sai ka tashi ka tsaya a cikin sabuwa yace in ba haka ba ya zama bacece tawakkalin da kai ma zama bacece wannan magana ya ciro ta ne a cikin alkafi fi ilmi tazkiya na Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini to magana tana cewa idan an ce ka dogara da Allah ba ana nufin zaka watsar da sababi bane da shi yace la ya'lamu al-insanu man rahmanu da dan adam ya san waye mai rahama sai ka ce to in mutane su ba su san waye ar-rahmanu ba kai ka san shi saboda haka ba ruwanka da wani sababi kawai zaka ka tafi wajen Allah ba ruwanka da wani sababin da zai kai ka yace to ba haka ke nuna ba dogara da Allah baya nuna ka watsar da sababi ka ce ka dogara da Allah kawai wane tashi mana ka ce ka dogara da Allah ina zaka tashi ka je to ba haka yake nunawa ba yace kai tawakkalin ma baya inganta har sai ka tsaya a cikin sababin ka tashi kana yin asbab din to nan ne ma dogaronka da Allah ya tabbata sai yace in ba haka ba to tawakkalin naka ya zama bacecce ba za a amfani da shi ba sannan yace wanda yake addini da kore sabuba ya kore sababi yace ba ruwansa da sababi to wannan ya zama mutawakkilan la mutawakkil ya zama wanda wanda ake ake koransa ko wanda ake jingina masa ba wanda ya jingina da Allah ba yace saboda bayanan da zan kawo maka za su tabbatar maka da cewa duk wanda yake irin wannan maganar yace shi ya dogara da Allah ba ruwansa da asbab ba ruwansa da sabuba to lallai ya bata sha'aninsa gaba daya kaga anan da aka ce maka da dan adam ya san waye mai rahama da shi ya faɗa cikin wannan baitin sharri zai same shi zai same shi bai damu ba to ana nufin sanin Allah ne zai jawo ka tashi ka nemi sabuba abinda zai zai jawo ka rayu sanin Allah ne zai ja maka wannan amma in baka san Allah ba baka samu sanin Allah ba sai ka kore sababin sai ka kore sababin ka ce kai fa ka tashi ba za ka rike komi ba ba za ka kama wasa'il ba za ka tafi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala za ka je kai ɗayanka ai mutane ba su san Allah ba kai ka san shi ya za ka kama wani kuma ko ya za ka kama wani irin shiri ta da ake ta fama da ita kwanan nan din ka ce wai kai za ka tafi wajen Allah direct ba ruwanka da sababi to a cikin nan ka rasa tawakkali ka rasa dogaro da Allah yanzu ka yadda kai musulmi ne ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana aikata musulunci sai ka ce kai fa musuluncin nan ya ishe ka kai musulmi ne saboda ka ba ruwanka da ko annabi ma ba ruwanka da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misali annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba shine zai maka wani abu ba Allah ne zai yi sai kace to kai ka kama Allah ba ruwanka da ko annabi ma ba ruwanka da shi musulunci yayi kyau musulunci ga yayi kyau kaga musulunci ka bai kyau ba ya lalace ma ya zama lalacecce dole sai ka tsaya da asbab sai ka tsaya da sabuba shine ka dogara da Allah ka yadda Allah ne mai yi wa sanar da kai Allah sai ka ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sababin ka da zai kai ka zuwa ga fadan Allah amma hakan yana nuna ka mai da annabi Allah ne ba haka bane to sannan bayan nan duk abin da zaka yi na rayuwa sai ka nemo sababi wanda shine zai zama tsanin ka zuwa ga inda kake so ka je ko me kaga insha ne Allah ne sai ka nemo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zaka ce in ka la ilaha illallah sai ka ce Muhammadu rasulullah kafin a yarda sai ka nemo shine sababin ka in rayuwarka zaka yi yanzu kana neman abin da zaka ci sai ka tashi ka motsa ai in ka zauna Allah ba zai baka bane kenan in ka zauna baka yi motsi neman abinci ba Allah ba zai baka abinci ba kenan haka ke nufi ba haka ke nufi ba kana nufin Allah zai baka amma Allah shi yace ka tashi tashin da kanshi yake nuna ka dogara da Allah nan da baka dogara da Allah wato shine sai ka zauna kenan to shine magana da ake ana sai yace to ga wasu bayanai da zai kawo mana da za su ƙara bayyana maka haka yace taqrirul awwal at-ta'awun wal ta'ayush yace bayani na farko shine at-ta'awun neman taimako wa ta'ayush da kuma rayuwa inna shar'a al-hakim yahissu al-ibad ala mabda'i at-ta'awuni wa takaful ijtima'i hasan yamna'u an yahmila at-tawakkul zari'a tasuddu 'an an-nasi bab al-isti'anati ba'dihim bi ba'd fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala qala wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal-udwan yace bayani na farko shine at-ta'awun taimakon juna wata'ayush da kuma rayuwa yace inna shar'al hakim lalle shari'an nan mai hikima shari'in nan mai hikima annabi sallallahu alaihi wasallama yahisul ibad yana kwadaitar da bayi ala mabda'i ta'awuni wa takaful ijtima'i akan su fara taimakon junan su sannan kuma wani wasu jama'a su dauke wasu jama'a wani nauyi hasan an kwadaitar da su yamnau an yi habila tawakkul zari'a saboda kar su ɗauki da aka ce su dogara da Allah nan su ɗauke shi wani abu da zai tare su tasuddu alan nasi wanda zai tare mutane babu isti'anati neman taimako ba'dhum bi ba'd sashin sashin su da shashi kai ne yanzu kai dan tijaniya ko kai dan faila ne sai ka ce ai gashi ne shau ya ce law ya'lamu insanu man rahmanu yalqa shuwa dhahikan insanu kai ka san Allah saboda ka tunda ka san Allah ba ruwanka da kowa baka neman taimako a wajen kowa to wannan shi yake nuna sanin Allah da saura kenan ai in dai ka san Allah da kyau to ba wai yana nuna baka neman taimako a wajen kowa bane abin da ake nema a wajen ka shine kai din ka san Ar-Rahmanun har a cikin kowa ba ka ce ba ruwanka da kowa ba ko shi ne abin da ake so ka fahimta ka fahimci shi Ar-Rahmanun a cikin komai ba ka fahimci cewar ba za ka yi amfani da komai ba shi ake nema ka gane sai ce saboda haka wannan tawakkalin ba wai yana nuna dogaro da Allah ba yana nuna ka yi rayuwa ka tare taimakon juna da kuma sashin juna ba su amfani juna ba yace ba haka bane saboda Allah tabaraka wataala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaki junanku alal birri akan biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala wa taqwa da tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakon juna akan sabo da zalunci to kaga a wannan wajen ana gaya maka cewar dogaro da Allah nan shi zai jawo ka a taimaki juna dan adam ya taimaki dan uwansa dan adam shi wanda ya je taimakawa wani ba wai yana fassara cewar wannan wani shine bai yi ba shi ya san ar-rahmanu ya la ya'lamu insanu war rahmanu yarqashu dhahikan insan shi dan adam din wanda ya zama bawan Allah ya zama dan tijaniya dan faila misali ya san me ake nufi da cewar ya mai da lamarin sa ga Allah ya san waye Allah din to ba zai ji cewar dan ya taimaki wani ko yayi wa wani yayi tsammanin wannan abun shine wani abu ba ya san cewar Allah ne mai yi wannan wani bai sai ya komi bai sai ba da komai ba ya san Allah ne mai yi to saboda haka sanin hakan sai ya ja masa sanin hakan zai ja masa ya gane cewar Allah ne mai yi ba wani ba Allah ne mai yi ba wani ba amma zai taimaki wani taimakon wani kuma bai kore cewar Allah ne zai yi ba bai kore masa cewar Allah ne zai yi ba dalilin haka sai Allah ya ce wa ta'awanu al-birri wat taqwa ku yi taimako akan biyayya wa Allah da jin tsoron Allah sannan kar ku yi taimako akan sabon Allah da zalunci ana neman taimako ka karanta ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai muke bautawa kai muke neman taimakonka wannan shi yake kore cewar ba za ka taimaki wani a cikin neman yardan Allah ko a cikin tsoron Allah ba kenan yana kore wannan baya korewa kuma wanda ya taimake kan a ciki dalilinsa misali ka samu bin hanyar Allah ko ka samu tsoron Allah yana nuna kamar da shi Allah kenan wannan mutumin kamar da shi Allah kenan ba kamar da shi Allah ba amma ka san shi bai isa ya komi ba ai biyayyar da Allah ya sa ka samu ka zama bawan Allah ka zama mai tsoron Allah ba shi ne ya kawo ta ba Allah ne ya kawo ta amma ta ina ta wajensa to kai masanin Allah arifi kai da man ka san ai shi ba shi da wani abu naka shi din da kake bin dama kayan Allah ne a wurin sa to kaga anan sai a bar mutumin da yake shi ba neman taimakon kowa baya neman taimakon kowa har annabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a bakin sa can yake bana baya neman taimakon sa bayan alqur'ani ya ce maka wa ta'awanu al birri wat taqwa to waye ya ga maka birru da taqwa ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam waye nuna maka ga yanda al birru yake ga yanda taqwa take ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dora maka wannan kai duk bawan Allah da zai zai daga kai ya taimake ka a cikin birru da taqwa shi ma Allah ya ce ku yi taimaki juna da shi ka nema ya taimake ka wannan baya fassara kama da shi Allah amma Allah ya ce ka nema ya taimake ka Allah tabaraka wataala ya ce kar ku yi taimako akan sabo da zalunci sai ya ce wa ta'awunu fi bima fihi min ma'anin wa ab'alin wa asrarin la yasmahu li ahadin an yujarrida kiyalihi min isti'anati wa tataluf yace at-ta'awun neman taimako bima fihi saboda abin da yake cikin sa min ma'anin na daga ma'anonin sa wa ba'adin da kuma abin da yayi nisa a cikin sa wa asrarin da sirrurruka la yasmahu li ahadin ba zai yi ga wani ba an yujarrada kiyanihi ya tsiranta ya dayanta kansa cewa shi ya kasance ba ruwansa min al-isti'anati da neman taimako wa tatalub da kuma nema fa inna man la ilma indahu yatlubuhu inda ahlihi inda ahlihi hatta yuqalu innahu talib talibihi wal marid yatlubu min at-tabibi aw adiyati lishifa wa yastalifu al-faqid an-nuqud wal furus min mazannatihi allati sha'a Allah tabaaraka wa ta'ala an yaktasaha bidhalika ولو كان كافرا روي ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يستلف من بعضهم اليهود أراد أن يستلف من بعضهم اليهود شعيرا فأبى إلا على رحن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أعطاني لأوفينه لأني لأمين في السماء أمين في الأرض يتشي منا فإن من لا علم عنده wanda babu ilimi a wajensa ya tsulubuhu inda ahlihi zai nemi ilimi a wajen masu shi hatta yuqalu innahu talibihi har a ce wani mai neman ilimi ne wal marid mara lafiya ya tsulubu min tabibi zai nema daga wajen likita adwiyati lishifai maganunukan da za su bashi lafiya ko mara lafiya zai je nema ko zai je nemi lafiya a wajen likita ya bashi maganin da za su bashi lafiya wa yastalifu al-faqid an-nuqud yace wanda bashi da kudi zai ci bashi wal fulus wanda yake neman kudade bashi da su zai ci bashi min mazannati allati sha Allah tabaaraka wa ta'ala ayan tsasa bi zalika saboda zaton da yake yi in Allah tabaaraka wa ta'ala ya so zai keɓance shi da wannan walau kana kafiran yace koda kafiri ne warwe ibn al-jawzi yace ibn al-jawzi ya rawaito rahimahullahu ta'ala Allah masa rahama fi tafsiri a cikin tafsirin sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi tsaya da mutum Allah su tabbata a gare shi arada an yasallifa min ba'dihim ya ya so ya karbi bashi daga sashin su yahud yahudawa sha'iran ya karbi sha'ir fa ba illa ala rahani sai bai hudin ya kiya bayar sai dai in akan jingina fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsaya da mutum Allah su tabbata a gare shi yace law a'tani la ufiyannahu da zai bani kuma zan cika masa inni la aminu fi sama'i lalle ni amincicce ne a sama aminun fil ard kuma ni amincicce ne a ƙasa to a wannan wajen dai yana cire maka gane ma'anar baitin nan da aka karanta sai aka ce maka law ya alamul insanu man rahmanu yaqshuru wa dhahikan insanu da dan adam ya san waye mai rahama sharru da su same shi bai damu ba to yana gwada maka wannan tawakkalin da zaka yi dogaro da Allah nan da zaka yi ka fahimci dogaron nan a cikin komai ba shi yake hana cewar ka nemi taimako ba. Amma me ake so ka yi a lokacin da kake neman taimako? Ka gane cewar Allah ne mai yi, shi ne abin da ake so ka gane a ciki. Sai ya ce maka, ka sani wanda ba shi da ilimi, zai nemi ilimi a wajen masu shi, amma a wajen ma'abota ilimi. To tun da shi kan baya neman taimako a wajen kowa zai Allah, to me yasa zai je wajen masu ilimi ce su bashi ilimi ya zauna mana kawai Allah zai bashi ilimi ba sai ya je ba haka ne ko Allah zai bashi ilimi ba sai ya je ba in ya je neman ilimi a wajen wasu ya shirka kenan ya shirka kenan saboda haka mai hankali cewar iyaka na abu iyaka na sayi ba na nemo taimakon kowa to da baka samu taimakon wani ba ba za ka gane ma ne iyaka na abu iyaka na sayi din ba balle ka faɗe ta ko ba ka bane wani ne ya taimaka maka tukunna har ka gane cewa wannan ayan ga ma'anar ta kaga nemi taimakon kowa amma abin da ake nema ya zama a cikin zuciyarka ka san cewa ba mai yi sai Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abin da ake so ka gane amma hakan ba zai hana ka tashi ka je wajen wani ka nemi ilimi ba ka san cewa shi bai sai ilmantar da kai ba sai Allah Allah ne zai ilmantar da kai ka san bai sai ilmantar da kai ba Allah ne zai ilmantar da kai ka san wannan to tunda haka ne dole ka je wajen ma'abota ilimin nan ka nemi su baka ilimi ba za ka ce ai kawai kai Allah ne zai imanta da kai ba sai ka nema ba sai ka nema har a ce maka wannan ɗalibi ne wannan mai neman ilimi ne a kira ka da sunan ɗalibi saboda ka je neman ilimi a wajen masu shi kai ka san cewar Allah ne mai shi ya ɗauka ya basu saboda ka san Allah ne mai yi ba su ne masu yi ba amma za ka fita ka nema a wajensu sannan marar lafiya marar lafiya zai je nemi magani a wajen zai je nemi magani a wajen likita ya bashi lafiya ya bashi magani da zai sha ya samu lafiya in bashi lafiya zai zauna ce ya ce a shi ya dogara da Allah saboda haka ba zai nemi magani ba ai ba zai ce ya dogara da Allah ba zai nemi magani ba dole su zai je shi likita ya gwaggwada shi ya abubuwa sai ya ce to ga maganunuka iri kaza iri kaza ka dauka kana sha sai ya ce ka mutane ba san Allah ba kai ka san Allah kuma ka tsaya kana kana kana shan magani ai Allah kan ka dogara da shi kawai ka dogara da Allah za in ka bari haka kana da hankali ma tukunna za cewa ne ma bai san me yake ba amma kuma a cikin tauhidin ka ana so ka sacewa da mu ba mai baka lafiya sai Allah amma wannan ba zai hana ka tashi ka nemi magani ba har likita ya baka magani har a kira ka sunan kamar lafiya sannan yace wa yasallifu faqidin nuqut wanda bashi da kuɗi zai nemi bashi yayi bashi da kuɗi zai tashi fita neman bashi yana neman bashi a taimake shi a bashi min mazannati illati sha Allah tabaaraka ta'ala an yaktasa bi zalika yana tsammanin Allah zai kebance shi da haka ya samu kuɗin ya biya ko saboda bashi da shi ne yasa yake neman bashi a taimake shi to anan ya kore tauhidin sa kenan anan ya kore tauhidin sa kenan yaje yana neman bashi a wajen wani wani taimaka mun mana ba ni Allah da zuwa lokaci kaza zan kawo maka yana nufi shi kenan tauhidin sa ya koru kenan bai yarda da Allah ba yanzu kana zo sai wani ya zo ce da Allah muna cikin talaucin nan ga halin da muke ci je ka wajen wani karɓo mana bashi mana sai ka ce habawa ne kai in baka san Allah ba ni na san shi sai na je wajen wani na tambaye shi ai na ka dogara da Allah kawai wa mun yi dogara Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara da Allah Allah ya sar masa ƙarya ya faɗa ba ƙarya ya faɗa ba ko to ya zauna in ya zauna ba kaga ba zai iya zauna ba dole sai ya je ya nema ya ce in Allah da zai bayar yace neman bashin nan fa har wajen kafiri zaka yi zuwa ka nema har wajen kafiri zaka yi zuwa ka nema ka ce baka bashi yace saboda abin da ibnu jawzi ya kawo a cikin tafsirin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi bashi a wajen bayhudi na sha'ir ya bashi to da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi bashi a wajen bayhudi annabi sallallahu alaihi wasallama a kowanne ya kashi sanin Allah ne ai babu shi ya sanar da bayi suka gane waye Allah. Amma wannan dogaro da sanin Allah bai sa ne sallallahu ya zauna, ya ce shi kenan yanzu kan tunda ban mu da shi mu haƙura ba, sai ya fita ya nema, ya san Allah ne zai bashi. Lokacin da bai huda nan ya ɗauka ya bashi, ya san Allah ne ya bashi, amma a hannun bai hude. Allah ne bashi amma a hannun bai hude, bai hude ma har da ƙoƙarinsa. yace to ni ba zan baka ba sai dai mu jingina sai dai ai jingina tukunna amma in ba jingina ba ka wanda ki shahir dina ba ka ba zan yi ba aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da jingina wani abun sa bai hude ya dauki abinci ya bashi wannan yana kore tauhidi ne baya kore tauhidi kuma baya kore sanin Allah idan kai ka san Allah kace kai yanzu sanin Allah ka ya jawo maka ba ruwanka da asbab ba ruwanka da sabuba a'a har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da zaka bani zan cika maka ko in nazo biya saboda ni amincicce ne a sama na amincicce ne kuma a ƙasa ni amincicce ne a sama ni kuma amincicce ne a ƙasa zan cika maka lokacin da nazo biyanka to saboda haka ana gwada maka cewa lawi alamul insanu man rahmanu nan da shi ya ce maka sanin arrahmanu shi zai sa ka tashi ka je ka nema shi zai sa ka tashi ka je ka nema rashin sanin Allah ne zai sa ka ƙi nema ko kuma ka ƙi wani ya taimake ka rashin sanin Allah ne in ka san Allah kam zaka fita ka je wani ya taimake ka yace wa tilkal haqa'iq la tuqbalu jadal li adillatin kathiratin minha yace wannan haƙiƙa da ake magana akan ta cewar sanin Allah nan da kai ne zai jawo ka je ka nemi taimako a wajen wani saboda abin da zaka rayu da shi ko kai wani abun ka yace babu babu jayayya a cikin wannan li'adillatin kasira saboda dalilai masu yawa da suka nuna haka minha a ciki yace kar hakal qur'an al-karim an abdu salih zil qarnayn qawluhu fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma yace al-qur'ani mai girma ya hakaito mana kissar bawan Allah na gari da ake ce masa zil qarnayn lokacin da yake fadi cewa fa'inuni bi quwwatin ku taimake ni da ƙarfi aj'al bainakum wa bainahum radma zan sanya a tsakaninku da su zan muku katanga da za ta katange ku ba za su na shigowa inda kuke ba to a wannan wajen yana ba da hujjoji ne na cewar dole ɗan adam sai ya nemi taimako a wajen waninsa kuma wannan baya kore sanin Allah da yi wannan baya kore sanin Allah da yi da shi ya ce maka law ya'lamul insanu man rahmanu yalqa shuru wa zahikan insanu din dan adam da ya san waye ar-rahmanu sharri zai same shi bai damu ba to wannan ba zai jawo ya zauna ya ce kai shi ba san ar-rahmanu ya san mai rahama zai wala shi ba abin da zai ana so ya gane ar-rahmanu ne a cikin duk abin da zai yi shi abin da ake nema ya gane ar-rahmanu a cikin duk abin da zai yi sai ce an ba da labarin kisar zulkarnaini zulkarnaini ya zo ya samu mutane suka ce masa inna ya juju wa majuju musu duna filar fa hal naj'alu ka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sudda sai ce qala ma makanni fihi rabbi khair fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma zulkarnaini ya zo ya samu jama'a sai suka ce masa ga yajuju da majuju wasu dabbobi ne suna shigowa suna barna a bayan kasa ba sa bane su rayu lafiya kalau sai suka ce ya ka zulkarnaini ko zamu sanya maka wani zamu tara maka wani kudi mu biya ka lada ka sa mana tsakani da waɗannan mutane wannan dabbobi su daina damu mu sai ya ce abinda Allah ya bani ya isar mini abinda Allah ya- ya bani nawa ya ishe ni abinda Allah ya bani ya ishe ni ma bakanni fi rabbi khair abinda Allah ya- ya bani na wannan to alheri ne ya ishe ni kaga su sun ce za su biya shi lada sai ya ce abinda Allah ya bashi ya isar masa amma sai ya kara sai ya ce fa'inuni bi quwwati amma ku taimake ni da masu ƙarfi a cikin ku masu ƙarfin cikinku su zo su taimake ni sai na sanya muku katanga a tsakaninku da su su zo mu yi aiki ni da su kenan sai mu yi gini yadda ba za su iya rusa wannan gidan ba kaga nan ya san cewar Allah tabaraka wa ta'ala ne zai katange jama'a da waɗannan dabbobi ya fi kowa sanin haka amma sai ya ce a taimake shi da ƙarfi wannan ƙarfin da masu ƙarfin da za a bashi su yi aikin da su ƙarfinsu ne ko ƙarfin Allah ne? Eh? Ƙarfin Allah ne ai, ba ƙarfinsu ba ne, ƙarfin Allah ne, saboda haka lokacin da aka taimake shi da su ɗin ma baya ganin su su suke yi su suke da ƙarfin, ƙarfin na Allah ne Allah ya ba su ƙarfin suke iya yi. Lau ya alamun insanu man rahamanu, zai ga rahamanu a cikin kominsa, saboda haka ya san ƙarfin Allah ne ba ƙarfinsu ba ne. sai su zo su taimake shi sai a yi tare amma wannan sanin Allah zai jawo ya ce shi baya bukatar su ba sai sun zo sun taimake shi da karfi an gina katangar ba misali zai jawo ya haka ba zai yi ba yaya za a yi ya gane wannan kuwan da aka bashi wannan karfin da aka bashi daga Allah ne shine ake nema ya fahimci cewa arrahmanu ne dai ya ba su karfin da suka zo suka taimake shi yayi wannan girin ka gani saboda haka dukkan abin da ake karantawa anan yana gwada maka cewa lalle ana neman taimako amma lokacin da ka nemi taimako a wajen wanda ka nemi taimako a wajensa ka san Allah ne mai yi ba shi ba amma za ka zazzage shi ka tsitsi ne masa shi da ya taimaka maka misali za ka zazzage shi ka tsitsi ne masa shi da ya taimaka maka kaga ba za ka zazzage shi ka tsitsi ne masa ba a zahiri eh shi ne amma hakika fa Allah ne ya taimake ka a zahiri shi ne ya taimake ka yi amma hakika Allah ne ya taimake ka to me so ya raba wannan wajen wato bai san me yake ba wanda yake zai kokarin ya raba wannan wurin ya ce a ai nan Allah ne ya taimake ka nan wane ne ya taimake ka ko ba haka ba nan Allah ne ya taimake ka ka samu abu kaza nan kuma wane ne ya taimake ka ya abu kaza to daga nan bai san Allah ba ba wanda ya san Allah ai baya rabawa ya san inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne mai iko akan komi ba wani mai yin komi sai Allah tabaraka wa ta'ala masanin Allah na hakika abin da ya sani kenan abin da yake kansa ba zai tsaya yana rabawa ba kai ne kake iya rabawa haka ce a nan ai Allah ne kawai zai maka ko annabi ma inna lillahi wa inna ilaihi misali ko kuma ka ce a wani wani shehu wani shehu wani shehu wani ba zai komi ba to ai wanda yake zaune da shehuwa ne ya san shehuwa ne shi ya san cewar Allah ne mai yi da ba shehuwa ne ba ya san arrahmanu din saboda haka a cikin komansa yana jin arrahmanu ne to ka gani wai yana baka hujja ne na cewar ka gane cewar ana neman taimako amma taimakon nan ba yana goge tawakkalin bane ba yana goge cewar baka dogara da Allah bane sannan sai ya ce bayan wannan aya da ya kama da bayanin da zalqarnaini yayi kaga zalqarnaini dai malamai sun ce waliyin Allah ne zai iya roƙon Allah ya ce Allah a gina katanga nan kawai ta tare su kar wani abu ya sake shigowa ba za a yi ba za a yi amma sai ya ce shi zai gina sannan sai ya ce kai ku kawo masu ƙarfin kuma a haɗu da su a yi to da suka yi suka gama suka yi aikin suka gama su suka yi aikin kuma Allah ne ya yi aikin ko aqidan ka zaka ce a'a su suka yi ba Allah ne ya yi ba eh aqidan da zaka kudurta a ranka zaka ce su suka yi aikin nan suka katange su amma ba Allah ne ba kaga imani cikakken imani shine Allah ne yayi kuma su ma sun yi amma a hakika wanda ya san me ake yi ya san Allah ne ba- babu babu ma maganar su a ciki to shine in ka san ar-rahmanu a cikin komai zaka fahimci ar-rahman din da ka san waye mai rahaman nan to duk abin da ya same ka zaka mayar wajen sa ka san shi ke yin abu sannan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna lillahi aqwaman iktatahum bin ni'am limanafi al-ibad yaqiruhum fiha ma bazaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fawalaha ila ghairihim ya kawo mana hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi aqwaman a wajen Allah akwai wasu bayi iktasahum bin ni'am ya keɓance su da ni'imomi limanafil ibad saboda su amfanar da bayinsa yaqiruhum fiha zai tabbatar da su a cikin haka ma bazaluha duk lokacin da suka dauke amfani suka bayar fa idza mana uha idan suka hana nazaha minhum sai ya cire ta daga gare su fawalaha ila ghairihim sai ya tura abun ya canja abun zuwa ga waninsu a nan wajen yana gaya maka cewa Allah ya keɓance su bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai bayan Allah da Allah ya keɓance su da ni'imomi ni'imomin na Allah ne sai Allah ya dauka sai ya ba su dan su yi dan su amfanar da bayin Allah Allah ya musu haka dan su amfanar da bayinsa Allah zai tabbatar da su a cikin ni'iman nan matukar suna bayarwa lai alamun insanu man rahamanu da dan adam ya san wai arrahmanu in arrahmanu ya bashi sai ya bayar sanin Allah ne zai jawo in Allah ya baka sai ka bayar sai ka amfani bayan Allah da shi Allah ne ya amfane su da shi idan suka hana suka ce a'a ba za su bayar ba an baka ni an Allah maka ni'ima kana yi a jama'a sai ka ki ka ce kai ba za ka yi ba sai Allah ya cire wannan ni'imar daga gare ka sai ya maida ita kan wani sai ya maida ita kan wani sai a ga wani ya zo yana ta taimakon jama'a da kuma kai kake yi amma yanzu ba za ka iya yi ba saboda kai ka ka daina ganin arrahmanu ka dawo kana ganin kanka ne matsalar da aka samu kenan shi kuma Allah baya so a masa shirka in ka shirka da Allah to Allah fita yake a cikin lamarin ka lokacin da Allah ya baka ka yadda Allah ne mai bayarwa Allah ne mai yi sai ka yi lokacin da ka hana ka dawo ganin kanka ka ce kai ne kai ne za ka hana su saboda ka hana to tunda ka dawo kai kace kai ne to Allah kuma sai ya barka da kanka sai shikenan sai a kwace abu sai ka rasa to saboda haka ka fahimci Allah cikin haka ake so sannan Alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi khalqan khalaqahum li hawaijin nas yafzau an-nas ilayhim fi hawaijihim ulaika al-aminuna min azabillah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna lillahi khalqan lalle Allah na da wasu halittu khalaqahum li hawaijin nas Allah ya halicce su ne saboda bukatun mutane dan bukatun mutane aka halicce waɗannan mutane yafzau nasu ilaihim mutane suna zuwa gare su fi hawaijihim a cikin su bukatun su ulaika al-aminuna min azabillah waɗannan su ne amintattu daga azaban Allah kaga anan wajen da har yanzu yana ƙara fito maka da abin fili cewar akwai bayin da Allah ya halitta daman ya halice su ne don bukatun jama'a su Allah ya halice su ya kawo su duniya sai ba su saninsa sai suka gane cewa duk abin da Allah ya ba su na Allah ne sai su ba bayin Allah mutane suna ɗaukan kokensu suna kai musu mutane kuma su suna akwai Allah amma kuma za su je wajen mutane su roƙe su su kuma mutane suna zuwa in suka roƙe sai su gane cewa to ai Allah ne ya turo waɗannan bayin a ba su kayan da ya bayar shi kenan sai su ɗauka su bayar sai su ɗauka su bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne amintattu daga azaban Allah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itlabu alhawaija ila zawir rahmati min ummati turzaqu wa tunjahu fa inna Allah ta'ala yaqul rahmati fi zawil rahmati min ibadi ولا تطلبوا الحوائج عند القاسية قلوبهم قلوبهم ولا ترزقوا ولا تنجحوا فإن الله تعالى يقول إن سخطي فيهم yake har yanzu dai a cikin gane cewar waye ar-rahmanu nan cikin dogara da Allah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itlabul hawaij ku nemi bukatunku ila zawir rahmati min ummati a cikin masu ma'abota rahama cikin al'ummata turzaku wa tunjahu an azurta su ko za a baku arziki sannan za a baku nasara fa inna Allah ta'ala ya kula lalle Allah madaukakin sarki yana cewa rahmati fi zawir rahmati min ibadi rahamata tana cikin ma'abota rahama daga cikin bayina fala talabul hawaij inda qasiyat qulubuhum kar ku nemi bukatunku a wajen waɗanda zuciyarsu ya kekeshe fala turzaqu wala tunjihu ba za a azurta ku ba sannan ba za ku yi nasara ba fa inna Allah ta'ala ya kula Allah madaukakin sarki yana cewa inna sakhati fihim lalle fishina ya sauka kansu to anan dai ana gaya maka cewa sanin arrahmanun nan ba zai sa ka je ba za ka nemi bukatar ka ba za ka nemi bukata amma har a cikin bukata ka gane arrahmanu ne mai yi lokacin da kake nema shine yace itlabul hawaija ila zawir rahmati min ummati ku nemi bukatunku a wajen ma'abota rahama daga cikin al'ummata kaga arrahmatu aka kawo kaga shi ya ce maka arrahmanu da man laga alamul insanu man rahmanu ashe sanin rahmanu ne zai jawo in kana da bukata ka tafi wajen ma wanda Allah ya ba su rahmaniyar sannan kai ka roki bukatan a wajen su sai Allah azurta kai baka nasara in ka je wajen su ka roka saboda Allah ya ce rahamarsa tana nan a cikin ma'abota rahama daga cikin bayinsa ma'abota rahama daga cikin bayinsa a nan ne rahamar Allah take rahmaniyar Allah kamar da muka faɗi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda Allah ya bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zaka je ka koka masa bukata sai ya baka sai ya maka tunda alqur'ani ya ga mana ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah ba mu aiko ka ba sai dai ka zama rahama ga talikai ashe duk wanda Allah ya bashi rahmaniyar Allah annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam to shine in ka zo masa da bukata sai ya dauka ya maka ko kuma a duk wanda Allah ya sanar da shi Ar-Rahmanu ya gane sunan Allah na Ar-Rahmanu nan da shi yace la ya'lamu al-insanu man rahman to duk wanda ya gane cewa ga Ar-Rahmanu nan yadda yake shine in ka zo masa da bukata sai ya tuno Rahmanu sai ya maka sai ya biya ma bukatan sannan sai ya ce kar ku nemi bukata a wajen wanda suke zuciyoyinsu ya kaikashe zuciyansu ya bushe kar ku nemi bukata a wajen su in kana da bukata kar ka je wajen waɗannan mutanen dan saboda su me su zuciyansu ya kaikashe ba sa zikirin Allah rashin zikirin nan ya ja musu ba su san Allah ba rashin zikirin Allah ya ja musu afaman sharaha Allah sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih fawailul liqasiyati qulubuhum min zikrillah Allah ya ce wanda Allah ya bude masa zuciyarsa shine zai sanya masa hasken Allah nan a ciki yana kan wannan hasken shi zuciyarsa an haskaka masa ita ya samu sanin Allah da shi yake lau ya alimul insanu man rahmanu da dai dan adam ya san wai ar-rahmanu to shi nurin min rabbihi din nan za a saka masa a cikin zuciyarsa sai ya samu sanin Allah in ka zo da bukata sai ma saboda ka in ka je wajen bayin Allah shaunan mu in ka je wajen su kana zuwa da bukatunka sai ga an diba an baka kawai sai a diba a baka gobe ma ka dawo sake diba a baka saboda me sun samu hasken Allah nan Allah ya buɗe zukatansu shara Allah su rusul lami fa huwa ala nurin min rabbi suna kan hasken nan na Allah sai Allah ya ce fa wailul liqasiyati qulubuhum min dhikrillah kalma azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsu ya kekeshe ba sa zikirin Allah balle in ka zo nema a wajen su su gane cewar sanin arrahmanu nan ne ya saka ka zo neman har su dauka su baka to saboda haka zuciyarsu ta riga ta kekeshe ba sa zikirin Allah saboda haka in ka je da bukata ba za su biya ma ba ba za su ma ba da sun samu sanin Allah in ka zo za su maka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda su waɗannan mutanen ba ba ba za su arzu ba za a azurta su ba sannan ba za su biya ba saboda mi inna sakhati fihim fishin Allah ya tabbata akan su wanda baya zikirin Allah to zai fada cikin fishin Allah ne zikirin Allah ne zai jawo idan mutum ya zo da bukatarsa ka biya masa bukata saboda kai ka san arrahmanu sanin arrahmanu nan da kai ya jawo kake ka gane arrahmanu a cikin mutumin da ya turo maka nan ka biya mara bukata sai ka biya masa tunda komai naka ai cikin zikirin Allah kake yi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itlabul khair inda hisanil wujuh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi alheri a wajen masu kyawawan fiska in kana neman wani alheri to ka nema a wajen kyawawan fiska daga cikin al'ummarsa kyawawan fiska masu kyawawan fiska su ne wanda Allah ya sanya haske a cikin fiskar tasu ya sanya hasken Allah a cikin fiskar su kana ganin su zaka gane bayin Allah ne khiyaru ibadillah man izaruhu dhikrullah zababbun bayin Allah sune wanda kana ganin su zaka tina Allah kana ganin su ba sai an ce maka komai ma sai ka ji kawa da zikiri kawai kana ganin su zaka tina Allah to waɗannan bayan Allah to ka nemi alheri a wajen su in kana da bukata to ka roke su wa shirari ibadillah almasha'una bin namima almunfadiquna bainal ahibba albaguna bil ur bil bura'i alaiba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafiya muni a cikin bayin Allah kuma mafiya sharri sune masu yada annabiwanci masu zalunci wanda suke neman bata jama'a tsakanin junansu to waɗannan kar ka roƙi bukata a wajensu kar ka yana da bukata ka je ka roƙe su ka dogara da Allah amma kana ganin Allah zaka gane shi sai ka roƙe shi kana roƙon su shi kuma baya ganin ka yana ganin wanda ya turo ka ne sai ya maka sannan sai ya ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itlabul ma'ruf min ruhamai ummati ta'ishu fi akfanihim wa la tazlabuhu min qasiyati qulubuhum fa innal la'nata tanzilu alaihim يا علي إن الله تعالى خلق المعروف وخلق له أهلا فحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ووجه إليهم دلابه كما وجه الماء في الأرض الجدبة لتهيا به ويهيا به أهلها إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يجي كنيمي kyakkyawan abu ka nemi a taimaka maka a wajen ruhama min ummati masu jin kai a cikin al'ummata ta ishu fi akmani wanda suke rayuwa a cikin wato lullubin su cikin yanayin da Allah ya ba su sannan yace wala tulabu min qasati qulubum kar karka nemi abu a wajen wanda zuciyarsu ya kekeshe karka nemi abu a wajen su fa innal la'nata tanzilu alaihim ai la'anar Allah ta sauka kansu su irin wannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ali ya kai aliyu inna Allah ta'ala khalaqal ma'rufa lalle Allah ya halicci ya halicci kyakkyawan abu kyakkyawan hali umuni da kyakkyawan aiki Allah ya halicci wannan kyakkyawan abu da ya halicce shi wa khalaqa lahu ahlan sai ya halar sai ya ya halitta masa masu shi kyakkyawan abun da Allah ya halitta sai ya halicci kuma mutanen da su ne masu shi fa hubbiba ilayhi sai ya sanya musu son wannan kyakkyawan abu sai suke yi sai Allah ya sanya musu san aikata shi wajaha ilayhim tilabi sannan ya fiskantar da su wajen neman sa kama wajahal ma kama yanda aka fiskantar da ruwa fil ardi jadaba a cikin kasar da ta bushe in ruwa in ruwa ya zuba kanta da ta yabi sai ta rayu da shi to su kuma kyautatawa ne Allah ya saukar musu suke son su suke so su yi shi saboda haka sai su raya mutane da wannan kirgawan nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna ahlul ma'ruf fi dunya lalle masu kyautatawa a duniya hum ahlul ma'ruf fil akhirah su ne masu kyautatawa a lahira ma masu kyautatawa a duniya su ne masu kyautatawa a lahira to kaga anan dai ana gaya maka cewa wanda Allah ya sanar da shi da shi ya ce lawa alamul insanu war rahmanu din da dan adam ya san waye ar-rahmanun nan to Allah zai sa rahmaniyan nan ta zauna a jikinsa ya gane rahamanu gane rahamanun nan sai ya ja masa ya rayu rayuwa mai kyau sannan ya samu zikirin Allah zuciyarsa ba ta kekeshe ba saboda wanda zuciyarsa ta kekeshe ba zai samu sanin ar-rahmanu ba shi lana Allah ta sauka kansa amma wanda Allah ya sanya masa sanin Allah nan zai jawo ya zama shi ahalin wannan wajen ne yana son kyautatawa an sa masa wannan yana neman ya kyautata ma yana neman yayi sai dai in bai samu dama ba kana yana samu ko zai yi saboda yana samu zai ji dadi a ransa yace to la ya'lamu insanu marhaman kaga sanin Allah nan ya jawo sai ya ji abun ya zo masa kawai sai ya dauka sai yayi yayi wa wannan yayi wa wannan yayi wa wannan yayi wannan yana yi yana ƙara fahimtar Allah a cikin yin da yake yana yi yana ƙara samun sanin Allah a ciki to sai yayi yace shi fa wanda yake aikata kyautata wannan kamar mutumin kamar ƙasa ce ta bushe suna neman ruwa kaga ruwan nan zai raya ta to shi haka ne yana samu zai ɗauka ya bayar saboda ya raya wasu sannan sai ya ce lalle masu kyautatawa a cikin duniya su ne masu kyautatawa a lahira masu kyautatawa a cikin duniya su ne masu kyautatawa a lahira to ka dage ka fahimci abin da shehu radiyallahu anhu yake faɗa cikin wannan baiti cewa da ka san mai rahama fa to sharri ma zai same ka baka damu ba to ka zama kana kyautatawa cikin abin da arrahmanu ya baka ka gane cewar ka gane arrahmanu a cikinsa to wannan dai su ne bayanin da yake ƙara mana akan wato at-tahsil fi tawakkul at-tawakkul fi tahsil ka dogara da Allah a cikin faruwa lokacin da abin ya faru ka gane Allah tabaraka ta'ala a cikin abin da ya same ka waɗannan hujjojin ya kawo su ne saboda mutum ya fahimci cewar dogaro da Allah ba shi yake nuna kuma ba ruwan karbayin Allah ba ka dogara da Allah tabaraka ta'ala ka dage ma kana fahimtar Allah tabaraka ta'ala a cikin bayin nasa a cikin duk abin da ka dogara da shi za mu dakata ne insha Allah abin da muka ranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah sa mu gane abin da shehu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wannan wata da muke ciki na Ramadan muna fatan Allah ya sa mu na cikin wanda za a yanta a cikin sa albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatar sa ta alkhairi Allah biya mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu daga dukkan wani sharri albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shoti jani da karamarsa albarkacin shi Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da yarinsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق هذه إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين